فأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يهلكهما طغيانا وكفرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ثبت جناني وعدل الحق على لساني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ne mana bayani a wannan Sura da kuma wannan aya hikayen bayanin da malam wato Khidir yake wa annabi Musa bayani dalilansa da ya dogara da su wajen aikata abin da annabi Musa alaihi salam yake ganin yin hakan ba daidai ba ne mun tsaya akan yana bayani akan kashe yaro ne cewa ammal gulam shi wannan yaron da na kashe din fakana abawahu mu'mine iyayensa sun kasance mu'mine kuma suna matukan sansa da kaunarsa fa khashina sai muka ji tsoron an yurhiqahuma tughyanan wa kufra san da suke wa dan nasu zai iya kai su ga halaka saboda zai iya tirsasa su akan yin tughyan ketare iyaka da wa dokokin Allah karantsai wa kufran da kuma kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a hadisi ingantacce wannan yaron tun a halittarsa ɗubi a kafiran an mai sistem ɗin kafiri ne ba zai imani ba to kuma iyaye suna matuƙar sansa domin lokacin da aka haife shi sun yi farin ciki matuƙa na samuwar ɗa namiji da lokacin da ya mutu kuma sun yi bakin ciki kwarai matuƙa har wasu malaman sukan ce yaron ya kasance saboda san da suke masa yakan je ya aikata waɗansu abubuwa laifuka idan ya dawo suka yi mai magana sai su shi bai aikata ba sai su goyi bayan nan nasu a je a zauna a gaban manya har suna rantsuwa akan yaron bai yi haka ba to iyayen mumine ne wannan san da suke wa yaron to idan ya girma zai zama halakan su a hannun wannan yaron to Allah subhanahu wataala da lutufinsa ga bayinsa sai ya ɗauke wannan yaron ya bar iyayen da imaninsu su mutu akan imani to wannan abin shine abin da Annabi Musa alaihi salam zahirin dalilin wannan tawil din bai bayyana a gare shi ba dan haka yi wa malamin magana akan dalilin kashe wannan yaro
فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما yace na kashe shi ne fa'aradna sai muka yi nufi da wannan kisan an yi baddilahuma rabbuhuma ko an yubdilahuma ubangijin sai musanya musu khairan minhu mafifici daga wannan yaron zakatan wajen tsarki na zuciya wa aqraba ruhma ya zamo shi ne mafi kusanci wajen tausayi ga iyayensa sun fassara ruhban biyayya da iyaye wato wanda muka wannan din da muka wanda malamin ke magana wanda ya kashe nan to dalilin kashe sun dama ga dalili shi yaron da ma kafiri ne to ana tunanin suna fatan Allah subhanahu wataala ya canja musu da wani dan mafi alkhairi daga wannan yaron mafi biyayya ga iyayensa wanda da shi da iyayen za su mutu akan imani amma shi wancan an riga an mai tamdin kafiri ne har abada ba zai imani ba ga zukatan iyayen yara ɗaya da yaron saboda haka idan ya girma zai iya juyar da tunanin iyayen su koma kafirci wal iyazu billahi to saboda rahama ta Allah subhanahu wataala sai Allah ya dauke wannan yaron ya musanya musu wani malamai sun ce Allahu a'lam da aka kashe wannan yaron to sai shi mahaifin Allah ya musanya masa da ya mace wasu suka ce kuma ɗa namiji musulmi Allah ya bashi wasu suka ce a ɗa mace Allah ya bashi sai ta auri annabi ta haifi ɗaya shi da dukansu annabawa to kaga wannan shine ne khairan minhu fi wancan alkhairi zakatan wajen tsarkin zuciya da imani da kuma biyayya ga iyaye a mafhumin wannan karatu shine Allah subhanahu wata'ala yana boye hikimar sa ga bayinsa so da yawa zaka nemi wani abu ko wa asa an takrahu shay'an ko wa huwa khairul lakum وأتى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون سو da yawa zaka ji zuciyarka ba ta son wani abu amma abun kuma alkhairi wani lokacin ranka yana san abun amma abun sharri ne wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun Allah shine masani to mafi kyawo sai a bar ma Allah zabi a daidai irin wannan gaba sannan abu na biyu idan mutum ya rasa ɗa ko mata wanda ransa yake so to ana son ya fawwada ma Allah al'amari akwai wani hikiman da Allah subhanahu wataala ya nufa da rasa masa wannan dan nashi idan yayi hakuri akan rashin dan sa ma zai samu gida a aljanna kamar yadda manzo Allah ya faɗa idan idza mata waladul abdi qala Allah lil malaika abadtum walad abdi qalu na'am akhadtum samarata fuadi qalu na'am ya rabb فيقول الله تعالى ماذا قال عبدي قالوا يا رب استرجعك وحمدك فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد cewa idan da ya rasu to Allah zai ce mala'ikun daukar rai kun dauki rai dan bawa na sai zamu ya ubangiji kun raba shi da samara na zuciyarsa abin da ran sake so sai zamu ya Allah to dauka dauki ran bawan nawa dan bawan shi bawa yakin yaron me yace sai Allah ya abin nabi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaro ya gode wa Allah sai da ma ta bai da komai kika ba shi ya gode maka sai Allah ya mala'ikun to ku gina ma wannan bawan da mahaifin yaron a gina masa gida a aljanna wa sammuhu baital hamdi a gida a sa ma gidan suna baital hamdi gidan masu godiya wa Allah akan nakar to wannan ɗaya daga cikin amfanin idan ka yi rashi to ka gode ba Allah subhanahu wataala sannan idan mata ce manzo Allah yana ta ya ji ala nasi zamanin yakunu halakun rajul ala yadi mar'atihi za a yi wani zamani nan gaba sanadiyan halakan mutum ta hannun matansa ne ko ƴaƴansa qalu kayfa ya rasulullah qala yu'ayrunahu bil faqati wal faqri fa yadkhulu al madakhil yakhruju bi ghairi dinihi aw kama qala rasulullah manzo Allah za su rika aibata shi kai kullum cikin babu kai kullun cikin wahala ga wani nan yayi kaza ya gida gida ya sai mota kaza shi te mai irin wannan maganganun shi kuma ya kasa hakuri ya fara bin wasu hanyoyi yaya za a yi arziki manzon Allah ce sai ya kusa wata hanyar da zai fito ba jimai to kaga da irin waɗannan gara me gara rabuwa ne da a za su raba mutum da imani to ala kulli halin dai idan bawa ya nemi wani bukata a gurin Allah yaga bai ga ijaba bai gode ma Allah idza talabta maqlaban ajimta fa ghayruhu yadri wa ma daraita yadfa'u ma yadurru lutfan minhu la tattahi man ilaha na fa tukuzala malamai suke ce idan ka nemi wani bukata a gurin Allah ajimta sai ka rasa wannan addu'an a fili Allah bai baka ba fa ghayruhu yadri to Allah ya san akwai cutarwa a gare ka cikin wannan abin da kake roka wa ma daraita kai baka san wannan cutar ba yadfa'u ma yadurru Allah yana tunkudewa bawa abin da zai iya cutar da shi lutfan minhu dan lutfi na Allah la tattahi man ilahana fatu khuzara kar ka yadda ka tuhumi Allah akan hukuncin sa sai ka tabe wannan kenan sannan akwai hadisin Abi Dawud wanda manzo Allah yake cewa innal abda idza sabaqa lahu min Allah manzilatun la yablughuha bi amalihi ibtalahu Allah ta'ala fi waladihi aw fi jasadihi aw malihi fa idza sabara istafa idan bawa in sai dina Rasulullah ya zamo ya cancanci samun wani matsayi na kusanci da Allah to amma aikinsa na ibada ba zai kai shi ga samun wannan matsayin ba ibtalahu Allah sai Allah ka mishi jarrabawa ko ya rasa da ko ya rasa mata ko asarar dukiya ko jiyan wani abu wannan hakurin da zai yi to sai Allah ya zabe shi ya bashi wannan makamin na kusanci da Allah subhanahu wataala to ala kulli hal dai muna fahimta a wannan ayan dai an kace wannan yaron iyayen sun yi alhinin kace shi na rashin ransa amma daga baya ya zamo alkhairi sun haifi ya mace ta aure annabi ta haifi ɗaya annabawa wanda da kuma ya girma yaron zai mai da su kafirai ne to ka gara rashin wannan yaron da rayuwarsa saboda ala kulli halin musulmi rika ɗaukan kaddara daga Allah alkhairi ne na'am
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين للمدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة فكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا آه وأما الجدار amma ita wannan katangar da kai magana cewa na jara ta ban nemi tukunci ba dalili fa kana li gulamain yatimain fil madinati wannan katangar ta wasu yara ne guda biyu marayi fil madinati tana a wannan gari so naga tana neman ta fadi ba su da karfin da za su iya gyara katanganta su yara ne kanana saboda sai na gyara musu wannan katangan nasu dalili wa kana tahtahu kanzul lahuma akwai wani gol taska na baban su wanda ya ajiye musu ya tona rami ya binne a ƙasan katangar domin in katangar ta faɗi to za a iya cimma wannan taskan da babansu ya aje musu to za a iya ɗaukewa a salwantar da a dukiyar marayu don haka sai na gyara wannan katangar wa kana abuhuma saliha yaran babansu mutumin kirki ne salihin bawa ne wa kana abuhuma saliha fa arada rabbuka don haka ubangijinka yayi nufi da ikonsa an yabluga ashuddahuma a ubangiji yana son waɗannan yaran guda biyu su kaiwa stage na ƙarfin su su zabo samari ƙarfafa wanda za su iya muzawalan aiki za su iya toro wannan taskan su ciro kayansu an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija su iya zaƙulowa da tono kan zauma wannan taskar nasu wannan dukansa rahmatan min rabbik tsananin jin kai da lutufi da rahama na ubangijin kai so da kai annabin Allah wa ma fa'altuhu an amri duk wannan abin ba nayi gaban kai na bane ba nayi ra'ayin kai na bane dukan dukan wannan aikin nayi ne ina karban umarni daga Allah zalika wannan bayanan tawilu shine fassara da bayanin ma lam tasai alaihi sabra abinda ka kasa hakurin ganin bayanin sa a cewa wa amma aljidar fa kana ligulamaini yatimaini fil madinati a iya wannan nukba wannan ayar tana ilmantar da mu ashe wajibi ne akan al'ummar musulunci kowace iri ne a duk inda suke lallai su rika bibiya a unguwanninsu da layukansu shin akwai marayi wanda suka rasa mahaifi ya bar yara ƙanana yaransu akwai su eh to yaya rayuwarsu take shine darasin wannan aya kaga nan babban bawan Allah salihi waliyin Allah ko in ce babban annabin Allah annabi Musa alaihi salam da babban waliyin Allah salihi sun tsaya sun yi aikin gyara katangan gidan su marayi kan katangan ta faɗi gidan ya fito fili asirin gidan ya tonu kada katangan ta faɗi abinda babansu ya aje musu a iya ganewa mafhumin wannan maganan ashe wa abudullahi wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bizil qurba wal yatama lallai a kula da haƙƙin maraya a cikin al'ummar musulunci tunda har suke wannan aiki fakanil gulamaini yatimaini sai ce fil madinati anan ya ce fil madinati amma a karatun baya fan alaka hatta idza ataya ahla qaryati sunan garin qarya a farkon karatu amma nan fil madinati to shin wani garin ne daban ko ko garin ne a gari ne daya saboda ka ana kiran qarya madina ana kiran madina qarya wa ka ayyin min qaryatin هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم وأن قريتك مكة أجنبي با قرية بتي مدينة لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم قريتين شيء مكة الطائف با قرية بني كما العالم مدينة أشي أنا إيه كرن قرية مدينة أنا كرن مدينة من قرية وكان تحته كنز الله ما idan ka kalli wannan karatun an yi takdimin labarin kana akan sunan kana wa kana tatahu kanzul lahuma kanzu shine ismu kana to amma da yake labarin ya zama zarafi ne zarful makani ne sai kai takdimin labarin kana akan sunan kana wa kana tatahu kanzul lahuma akwai wani taska nasu a ƙarƙashin wannan katangar a mun sani magabata suna yin wani abu lokacin da ake fama da insecurity na zamanin baya to sai ga ana kawo hari a gari a kashe mutane a kwace dukiyarsu to sai da cijawa su nemi tukunya na ƙasa ko su zuba wannan kuɗin wannan wuri ɗin ko wannan kuɗin nasu na dare sai a je a yi tono a ƙasa sai a je a binne wani lokaci akan je gona ma sai a rufe sai su wani alama to ko da dai an zo an faɗa magarin an karkace sun tafi to dai ya bar ma ƴaƴansa wani abu zai musu ishara aje a samu wannan abu to irin wannan ajiyar ne wannan mahaifin yawa ƴaƴansa yara ne ƙanana ba su mallaki hankalin kansu ba ba za su yi tasarrufin dukiya ba kuma da ma Allah ya ce mana wala tudsuha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama yara ƙananan da basu balaga ba Allah ya ce kar a ba su dukiya a hannunsu sai sun girma wa fitar liya ta ma ta zama da gun nikaha fa ina nasu min rusulan fadbu ilayhim amwalahum idan sun zama balagai sun zama rashidai to a dauki dukiya a basu to saboda illan yara ne kanana ba za su iya sarrafa dukiya ba mahaifin yayi tono a cikin katangan ya boye wannan dukiya sai ce kanzu to idan mun ce kanzu yana iya daukan suna yana zuwa fi'ili wallazina yakunizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi bashirhum bi'adhabin alim yama yuhma 'alayha fi nar jahannam fatqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun haka kanaztum taknizuna dan fi'ili ne amma kanzu suna to me kanzu wata daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah da abun auroro na hannu tace ya baki Allah akan zunguwa shi ma wannan kanzu ne annabi ce in addaiti zakatu fa laysa kanzu ko fa laysa bikanzu idan kina cire haƙƙin Allah a cikin wannan sunan shi kanzu duk dukiyar da ba a cire haƙƙin Allah a cikin da sunanta ne kanzu alayira Allah zai kona wannan kudin a wutan jahannama wal iyazu billahi a manna wa mutum aboshi yana ihu a manna mai a gefansa na dama a manna mai a gefansa na hagu yana ihu a manna mai a bayansa sannan a juya dukiyar a bayyana kumurci katon maciji ko lahu lihizmain yana da harshe guda biyu yana taranta yana cizanta in yayi ihu sai ce ana maluka ana kanzu ana maluka ana kanzu ni ne dukiyar da ka tara a banki ni ne dukiyar da ka tona kasa ka binne baka cire haƙin Allah ba Allah ya mai garni maciji nake taranka ina kuma tare da kai wal iyazu billah to anan gurin kanzu na daukar dukiyar da ba a cire haƙin Allah kanzu yana daukar dafnul jahiliya ko arrikas abinda ake cewa na kasa abin ne to amma nan wakana ta ta kanzullahu ma akwai dukiyansu a karkashin wannan katanga malamai suka ce kanzu na da ma'ana guda biyu ko kanzu mali ko kanzu ilmin zai yi wa kanzu mali ne ɗaya daga cikin tabi'ai ina tsammanin sa'id ibn jubair yake cewa malun ne madfunun dukiya ne aka binne shi a ƙasa anan kaga zamo kanzu mali mujahid yake sa'a ba malu bane a sahaifu ne fiha il takaddu ne na karatu na ilimi wanda baban su ya aje musu idan sun tafi su gada to anan idan mun dauka cewa takaddu ne na karatu aka ajiye a ƙasa idan sun taso su gada to ayan tana kumawa baya tana haskaka mana almalu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala sai zamo kenan wannan kanzu malin ai kanzu ilmin din yana itara baqiyatu salihati ne kanzu malin ai kanzu ilmin din al-hasan al-basri yana cewa abin da ke cikin takaddan shine bismillahir rahmanir rahim أجبت لمن يعرف القدر كيف يهزم وأجبت لمن يعرف الموت كيف يفرح وأجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يتمئن إليها لا إله إلا الله محمد رسول الله فوانا شيني أبنك يربوتي أتكين تكدر معنا أبنجي يكي yana mamaki wato aka ce yana mamaki irin yanayin yanda bawa liman yu'minu bil qadar bawan da yayi imani da kaddara kaifa yahzan to ta yaya yake bakin ciki akan abu ya kubuce masa ka yadda duk abin da yazo maka daga Allah ne ma asabaka lam yakun li yukhdi'aka wa ma akhta'aka lam yakun li yusibaka وألم أن الأمة لو اجتمعت ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف to ina mamaki bawan da yake da imani da kaddara ya yake bakin ciki akan abin da ya rasa wa ajibtu liman yu'min bil maut ina mamaki ga mutumin da yayi imani lallai zai mutu kaifa yafra ya yake yin walwala da nishadi da alfahari a cikin duniya yana yin gine-gine kamar ba zai mutu ba ko watattaqizuna masani'a la'allakum takhludun kuna yin manya-manyan gine-gine kuna tanaji wa duniya kamar ba za ku mutu ba Allah ta yana mamakin bawa mumini da ya yadda da mutuwa amma yake irin wanda ka a cikin duniya abu na uku ajibti liman ya'rifu dunya ina mamaki ga wanda ya san duniya wa taqallubiha bi ahliha da yanda take jujjuyawa ba ta da tabbas yau kai take yayi gobe ba kai bane ko yau da kai ake yi jini ba kai bane kuma ya ga yanda take wa ƴaƴanta kaifa yatma'innu ilaiha ta yaya mutum zai samu natsuwa waye sakankance da duniya har ya iya salwantar da ran musulmi saboda duniya har ya iya yin gaba saboda duniya ya yanke zumunci saboda duniya bayan ya san mayaudariya a tarihi ba kamar duniya sai la ilaha illallah muhammadu rasulullah to wannan shine abin da ke cikin wannan takarda idan wa kana abuhuma salihah babansu mutumin kirki cewa wa kana abuhuma salihah sun ce wannan ayan tana bayani a fili cewa a salahiyar wato salahiyatul aba'i tanfa'ul abna nagarta na iyaye al-abd idza kana salihan yuhfazu fi zurriyyati idan uba ya zama salihin bawa to ana Allah sai ya kare bayansa ko da bayan ya mutu sannan suna samun albarka na ibadan babansu da addu'o'insa suna samun ceto na mahaifinsu sannan a lahira Allah zai riskar da su a matsayin babansu wallazina amanu wattaba'atuhum biiman alhaqna bihim dhurriyyat wama alatnahum min amrihim min shay wannan nasir alqur'ani yace lallai idan iyaye nagartattu suka yi wa Allah abin da yake so suka sami yardan Allah sai suka bar 'ya'ya, to 'ya'yan koda ba su irin aikin iyayensu ba Allah zai riskar da 'ya'yan matsayin iyayensu dan dai Allah ya faranta ma iyayen rai kaga wa kana abuhuma salihah Allahu a'lam mafhumin ayan koda su 'ya'yan ba nagartattu bane to sun ci arzikin babansu wa kana abuhuma salihah haka fa arada rabbuka ubangijinka da ikonsa yayi nufin an yabluga ashuddahuma ya fitar ya isar da su mataki na karfin su su iya wa yastakhrija kanzahuma su iya zaqulo su iya muqawama wajen fito da wannan taskan da ke kasa rahmatan min rabbik wannan rahma ce daga ubangijinka fama fa'altuhu an amri ban yi wannan abun gaba gadi ba ta bare kaina ba a'a wannan dukansa daga Allah ne zalika ta'wil ma lan tasbi alayhi sabra shine bayanin abin da ka kasa hakuri a kan a malamai suna yin bayani har yanzu daidai wannan aya cewa wa ma fa'altuhu an amri wannan wanda suke cewa annabin Allah ne shi Khidr din nan to sun dogara da wannan ayan da ayoyin baya wa allamnahu min ladunna ilma halattaduka ala an tu'allimani ma ullimta rushra da sauransu ne da wannan karatun cewa duk abin da nayi ba nayi sai tsaye bane to wasu suka ce a'a waliyin Allah ne saboda wahayin ai yana da karkasuwa akwai wahayi na annabawa shine wa ma kana li rajulin yukallimuhu Allah illa wahyan min wara'i hijab wannan daban amma akwai wahayi na ilhama wa auhayna ila ummi Musa an arbi'i kaga wannan ilhama ne sannan akwai wa auha rabbuka ila an-nahli kaga wannan ilhama ne kima bi anna rabbaka awhalaha kasa ake magana an tashi da wahayi kuma wa inna shayatin la yuhuna ila awliya wannan kuma waswasatu shaytan sunan shi la yuhuna idan kenan zai iya yuyuwa ilhama sai ta Allah yayi ma wannan babban bawan Allah sani a yaushe ne bawa yake iya samun ilhama daga Allah gurgudan gurgudan tsoronsa da Allah da gurgudan kiyaye shari'ar Allah da gwargwadon kusancinsa da Allah Allah zai masa ilhama to a akwai matsala uku anan matsalan farko shin khidr dinnan sunansa ne khidr ko ba sunansa bane abu na biyu shin yana nan a raye ko ya bar duniya sai abu na uku menene hakikanin sunansa a ibn qutayba a littafinsa da suna al-ma'arif ya tafi akan sunansa gulya bin milkan bin faliyar nasabansa tana kuma waga sa ko ya bin no ha dan annabi nuhin alaihi salam sunansa biliyar dalilin ce masa khidr hadisi ne guda uku hadisin farko hadisin imamu ahmad a musnad hadisi na biyu hadisin bukhari a sahihul bukhari hadisi na uku hadisin musannaf abdurrazzaq a cikin littafin sa mai mashhuri hadisi imamu ahmad isnadin sa daga yahya ibn adam daga ibnu mubarakin daga ma'mar daga Hammam bin Munabbih daga Abi Hurairah Allah ya kara masa yarda manzon Allah yana cewa summiya khidran li'annahu jalasa ala farwatin bayda fa idha hiya tahtaz min tahtihi khadra a riwayan Bukhari daga Hammam ne zuwa Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala summiya khidran li'annahu jalasa ala farwatin fa idza hiya tahtazzu min tahtihi khadra'a a musannaf abdurrazzaq shi ma jalasa ala farwatin bayda'a fa idza hiya tahtazzu min tahtihi khadra'a bambancin a lafazin bukhari jalasa ala farwatin babu bayda'a a lafazin imam ahmad jalasa ala farwatin bayda'a fa idza hiya tahtazzu min tahtihi khabara ma'anar hadisi shine wannan khidr din an sa mai suna khidr ne ya zauna wata rana ala farwatin akan ciyawa shine farwa ma'anar shi hashish bayda'a wacce take fara wato busasshiya ya zauna a busasshiyan ciyawa yana zama akan busasshiyan ciyawa nan take ta koma danyen ciyawa ko ya sharqi ji sai da Rasulullahi kaga kima wannan nau'i daga nawayi mai kenan karama da Allah ya masa sai malamai suka ce Abdurrazzaq yake cewa a'a farwatin anan gurin ba wai ciyawa bane ya zauna a fatar kasa ne kawai ƙasa ce fako ya zauna ba ciyawa amma yana zama kan fatan ƙasan kawai sai ga shi ciyawa ta fito a ƙarƙashinsa khabara a koriya sha kaga wannan shine aka sami suna mai khibr daga akhdaru ko khabira akhbar khibr ma'ana wanda in ya zo guri ko da ciyawa busasshiya ta zama koriya ɗaya daga cikin karamcin da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa sai imamun nawawi a tahzibul asma wal lughat nashi ya kawo bayanin cewa ba da zancensa da sauran malamai cewa shi khidr tunan fi kaunihi baqiyan ila al-an imam an-nawawi yace har zamanin sa khidr din nan yana nan yana nan a raye ya kawo hikayoyi daga asar daga salafus salih bayan Allah waɗanda suka hadu da shi Allahu a'lam ba shi kaɗai ba har da ibnu salah mabucin muqaddima ko ya tafi akan cewa khidir din nan yana to sai mas'ala ta biyu shin zai zamo yana nan har kiyama ne sunan malamai suke sabani wasu malaman sun fita kan fi kaunin himaqiya amma sun yi sabani na biyu baqiyan ila yawmil qiyam amma ibnu salah da imamu nawawi sun fita kan kaunin himaqiya amma wasu malaman hadisi su ce a'a ba zai zamo yana nan har yawmil qiyama ba saboda Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fa humul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut saboda kaga kenan wannan ayan tana nuni akan cewa duk wani mai rai zai bar duniya Allahu a'lam to amma bayin Allah salafus salih sun harhaɗu da shi har akwai hadisin da ake ruwaitowa ma ya zo yayi ta'aziyan barin duniyar sayyidina rasulullahi shi khidr din nan duk da hadisin a isnadin sa akwai magana dai to amma dai in muka dauki hikayatin na sallallahu alaihi haduwan su ba mamaki kuma shul islam ma yana cewa bi jiddata wa innani saqim bituka anni mutlaqan adim shakhsun atani min rijal al-ghaibi ya'uduni bi da'watin min qalbi yarhamuka al-ilahu bil yarhamuka al-ilahu bil afiyati قد قال في شفاقة الراقية خبر بي بأن ذاك خضر abdani al-khatm tijadil wazn so kaga shi ma wannan din yana ishara dai akan cewa ana iya haduwa da shi Allahu a'lam yana raye ko baya nan to amma dai kuma da Annabi Musa alaihi salam wa ma fa'altu an amri zalika tawil ma lam tasbi' alaihi sabra wannan shine bayanin abin da ka kasa hakuri kam ya ce sa unabbiuka bi tawil ma lam tastaqi ma lam tastaqi alaihi sabra wannan shine me tawili malakas ɗin alaihi can an yi sa ta yi tsakanin ɓa'un da ainun akwai ta tatta fe nan kuma nan kuma an cire ta yi tsakanin ɓa'un da ainun me dalili sun ce wato ƙubila al'asƙal bil asƙal wal akafu bil akaf da yake wancan kafin a yi bayanin abin ya fi nauyi ya fi rikicewa sai aka sa ta'i da yake wannan an yi bayanin iskalin din ya kau ya zama abin ya fi sauki mas'alan ta yi sauki sai aka cire ta yi kamar karatunmu na gaba fa masqa'u an yazharu wa masqa'u lahu naqaba kaga haura katanga ya fi sauki akan guda katanga sai aka ce fa masqa'u aka cire ta ta'un akan wa mastata'u aka sa ta yi a nan gurin saboda wahalan aikin Allahu a'lam na'am
ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا ubangiji yake cewa ya rasulullah wa yas'alunaka wa'annan mutanen suna tambayan ka daga cikin tambayoyin da suka aiko ai maka tambaya guda uku tambayan farko akan ashabul kahfi wasu tamari da aka yi su tambaya na biyu akan ruhi tambaya na uku akan wani bawon Allah da aka yi tawaf wanda mai yawan zagaya duniya wanda ya je har mahuda rana da kuma mafaɗa rana kamar ka ce a maganar mu ya je bangon duniya na gabas da bangon duniya na yamma to a wannan abu ne sanne a tarihi kowa ya san tarihin ibnu battuta ko wannan arhala din wanda ya zagaya duniya ko ina yakan je ya zauna da wayannan mutanen ya karanci rayuwarsu ya yi rubutu akan su ya gaba mutumin magaribi a tarihin duniya ba a yi mutum wanda ya zagaya duniya zagayawa na neman fito da ilmoma da amfanoni da abubuwa da irin ibn mazuma ba duk da an yi Christopher Columbus shi ma wani rahala ne wanda shi ne ya gano America ko malaman tarihi sun sani shi ne wanda ya gano America Christopher Columbus shi ma wani rahala ne mai yawo ne wanda aka yi amma dai bai kai abinda ibn Battuta ne ba hata nuna mai duk wani abin da turawa suke tunanin kwarewa a cikin sa musulmai sun musu kinkinkau tintini a cikin abu sai dai kuma yanzu a rauni na musulmai yanzu sai ya sa ana cewa western education kuma a daga ninka masana gaban amma kam sarrafa ta yadun kunna nusarrifuha wa ba ta yi hakumuna sha'abun hakamna ko wai hal arubati kana al-kaunu masrahaha fa asbaha tatawara fi zawayahu har yanzu a dai karshe abin da suke bada to wa yas'alunaka suna tambayan ka ya rasulullahi an zirkar ne akan zirkar ne kul ka ce musu ta'jilu alaikum minhu zikra da sannu zan ba ku bayanin zan karanta muku ayoyi daga Allah wanda Allah ya saukar mini don ku tabbatar da cewa ni annabi ne bana da wani abu da nake yi ina wa na kaina sai abin da aka yi mini wahayi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha da kace ta'jilu da sannan zan biya in karanta muku zikiran tarihi da bayani minhu na wannan zirkar mai nikin
إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا تنان الله سبحانه وتعالى زي فاري من بياني akan a wannan bawan Allah a ɗalibai sun yi rubutu da yawa akan iskandar ɗin amma su biyu ne masu suna da iskandar akwai iskandar yunani shi ne na biyu akwai iskandar al'awwal shi ne wannan shi wancan ɗan yankin greece ne ko greek ko greece ne wannan yankin na yunani yankin turkawa amma shi wannan malamai sun ce tun zamanin annabi ibrahim alaihi salam yake saraka bayan an gina ɗakin ka'aba da allah ya yi wa annabi ibrahim ya kira bayinsa ko wa ɗaihir bai ce da ƙa'ifina wal'akifina wa rukkanin sujud to bayan ya gina ɗakin to shi wannan zurƙar ne ne yana daga cikin wanda suka suka kewaye ɗakin suke tsawafi inji malamai sannan ya yi imani da annabi ibrahim alaihi salam ya gaskata shi kuma ya yi nau'o'i na ibada irin na zamanin su izu karraba qurbanan fa tuqabbila min ahadihima to yayi qurban wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya karba masa a sun ce ya shekara 1600 a duniya yana yawo shi abin da ya dauka hamala rayatar da'awa ya dauki tuta na da'awa da isar da addinin Allah inda Allah bai kai ba da musuluntar da mutane abin da ya dauka kenan saboda haka Allah sai ya karfafe shi to malamai sun yi sabani menene sai sanya mai suna zulqarnaini din akwai abin da aka yi daga sayyidina Ali Allah ya kara masa yarda daga isnadin Sufyan sauri daga Yazid bin Khalid daga Abu Zubayr daga sayyidina Ali Allah ya kara masa yarda yace innahu abdun nasihan lillahi fa nasahu Allah bawa ne nagartacce wanda ya nufi Allah da zuciya daya ya gyara zuciyarsa ya nufi Allah da dukkan fuskanta sai Allah subhanahu wataala ina ya sace ta gaje shi ya kira mutanensa zuwa ga bauta ma Allah sai suka dake shi a nan gefen kansa har ya mutu sai Allah ya ƙara tada shi ya ƙara kira zuwa ga addini Allah sai ya ƙara dukansa a ɗaya gefen har ya mutu sai sa aka san shi zulqarnaini wannan bayanin ke wasu suka ce a'a an tashi da zulkarnaini ne saboda ya mallaki farisa da rum farisa ita ce alƙarnul awwal rum ƙarnul sani mana ƙarn ya zama zulkarnaini kenan wasu suka ce a'a saboda li'annahu malaka mashariqal ardi wa maghariba ya mallaki mahuda rana dama tana hudowa ne barna qairai shaytani wa taghrubu bayna qarnai shaytani zaka ce zulkarnaini ma'ana wanda ya mallaki gabacin duniya da yammacin duniya Allahu a'lam dai akan dalilin sa kace wannan wasu kace kuma zance na hudu a cikin kansa akwai wani abu mai kama da kaho fasimmiya zulqarnain Allahu a'lam to Allah ya ce inna makkanna lahu fil ardi shi wannan ba wannan makkanna lahu fil ardi ma'ana mun tabbatar masa da dama mun ba shi dama a bayan ƙasa ma'ana mun shirya masa komai duk abin da yake bukatuwa mun bashi wa atainahu mun bashi min kulli shay'in sababa hanya na cimma dukkan wani abu da ya dosa sababu shine mai hanya ko ya hama ibn al-israh la'alli ablugu al-asbab asbab as-samawati fa attali'u ila ilahi musa wa inni la azunnuhu kadhiba to asbab shine hanyoyi Allah ya ce makkana in kace aka ce makkana shine duk wani wani abun tsoro a kawar da shi duk abin da zai zama barazana a gare ka a magance maka shi allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata alam yarawka ma lakana min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum ko ma warsalna samaa alaihim ma lam numakkin lakum ko warsalna samaa alaihim midrara kaga makkannahum fil ardi ma'ana mun ba su dukiya mun ba su lafiya mun ba su karfi kazalika makkanna li yusuf yatabawa min ahisu ya shago shi ma makkanna mun karya duk wasu masu fada aje a masar mun baiwa annabi yusuf mulkin masar shine makkanna shine al-imkaniyatu daman yin abin da kake so kai imkaniya suna cewa tamaskan hatta ta tamakkan ko inji larabawa wai idan ka zo wuri ka ji a hankali tukunna sannan ka cinta da manufofinka tamakkan hatta ta tamakkan to Allah ya ce shi din ba shi ne ya shirya wa kansa ba inna makanna lahu fil ardi mu ne muka tabbatar masa da duk abin da yake bukatuwa zuwa gare shi wanda zai taimaka mai wajen isar da aikin aikan Allah da addinin Allah wa atainahu mun bashi sababa hanyoyi da dama min kulli shay da kowane abu akwai sabab na ma'alim alamomi na hanya akwai sabab kuma na makamai na yaƙi akwai sabab kuma na dakare na yaƙi akwai sabab kuma na dukiya sannan akwai sabab na idan ya je ya samu wani al'umma baya jin yaransu to Allah zai yi masa ilhaman yadda zai magana da su ya isa musu da aikan Allah to a nan daidai nan gurin duk ya gurguwan da aka yi a musulunci babu wani yakin da aka yi shi aka samu nasara dole sai da safa'in ma'abuta yakin tun daga kumandan hasojoji babu yadda za a yi al'umman musulmai kuna zagin junanku kuna kafirta junanku ku iku da kanku da kanku ku yi tsammanin za ku je yaki a babu nasara ai kun bar shirikin rai ko sayyidina rasulullahi a yakin tabuka da yaje yakin tabuka akwai wani sahabi ka bin maliki ai bai yakin tabukan ba ko san Allah bai kira sunansa ba sai da yaje tabuka ina zaune cikin dubban mutane sai ce ma fa ala ka bin maliki ina ka bin maliki ne lafiya ban gan shi ba sai wani mutum ya tashi daga bani salma sai ce ya rasulullahi habasahu burdahu wan nazaru fi kitfai ai yayi sabon dunkuna ne ya ma'aikin Allah ai jiji da kai ne da tafiya cikin gari da sababbin kaya yana ci zuwa yaki anan kamar me kenan aka yi gulma sai mu'azu bin jabal sai miki sai ce masa sai ce wallahi yake ce masa baka faɗi gaskiya ba ya rasulullahi wallahi ma arafna fi ka adami illa khair mu'azu yake masa bi isa ma kulta shir da wannan kalmar naka da kafa da kan bawan Allah musulmi mai la ilaha illallah kana tuhumarsa bi isa ma kulta sai ce wallahi ya rasulullahi ma arafna fi ka adami illa khairan to da irin wannan rundunar waɗanda ba ta yadda a faɗi aibin ɗayansu Allah ke ba da nasara wallahi da irin su ka duba tarihin salahuddin al-ayyubi wanda shine ya yaƙi al-hurubus salbiya ya karya su yayi tahririn baitul maqdis da mayakanta ko baka bi tarihi ai da zai fito ya tafi yakin da komandodinsa wani bawan Allah sali ya gansa ke masa ila aina ya salahuddin yace zan je in yi tahririn baitul maqdis ce ba za ka iya ba saboda irji fa harri nufusa atba'ika min ar-riya wal hikd wal habat mabiyanka suna da matsala a zukata ko ma ka gyara zukatan jama'an ka tukunne zaman ba kiyayyen juna ba hasada ba cin naman juna ba ganin laifin wani idan sun zamo daidai sun gyaru to za ku iya nasara Allah ba ku nasara Salahuddin Ayyubi ya dawo gida ya ta hada su da zikirori da istighfari da salloli da addu'o'i suka samu safa'i suka zama tsintsiya madaurin ki daya suna zuwa yaki Allah ba su nasara gashi wannan bawan Allah inna makkanna lahu fil ardi amma sai Allah yake cewa innahu abdun nasihan lillahi fa nasahu Allah bawa ne da ya nufi Allah da zuciya daya ya wanke zuciyarsa to ba yanda za a yi kuna zagin junanku kuna kafirta junanku kuna fitar da junanku musulunci kuna cin naman junanku yi tsammani Allah ya ba ku nasara ai Allah ce walan yaj'al Allahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila in dai mu'minai ne kuna mu'minai har abada Allah ba zai ba kafirai nasara akan mu'minai ba to so ai mu'minai innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum ina yan uwan take to yanzu al muslimu akhun la yazlimuhu ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا بحد امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم مسلمي جمن زن الله كرشان لا لا شيء ور مسلمي يولا أنت مسلمي فإذا جيش با يولا أنت مسلمي تو كرشان لا لا شيء وكيا سنك إذا منا سن الله يبامو نصارى in muna son mu samu sauyi wallahi sai mun yadda duk musulman duniya mu yan uwan juna ne sai mun dawo mun kawar da asbabu shiqa da alfurqa da ta'ifiyya da qaumiyya da hizbiyya sai mun magance wannan mun dawo duka mu mu dawo karkashin la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sai mu kulawa ta Allah kamar yanda wannan bawan Allah zirkar ne ne ba annabi bane amma gashi da yake ya nufi Allah ya wanke zuciyarsa sai Allah ta inna makkanna lahu fil ardi duk wani matsala Allah ya magance masa ita duk wani duhu Allah ya share mai shi inna makanna lahu fil ardi kuma karka manta fa ba al'umman sayyidina rasulullahi bane fa mu ne kuntum khayra ummatin ukhrijal lin nas kana tsammani idan mun doki kyawun hali irin na wannan mutum da kike zamanin Allah zai mana wa atainahu min kulli shay'in min kulli Allah ta duk abin da yake bukata ko menene atainahu mun bashi amma da aka bashi wani aiki yayi bai kasa gwiwa ba duk inda musulunci bai kai ba sai da ya kai shi duk inda ya je gari ko ku musulunta ko in yaƙe ku sai dai shekara dubu da ɗari shida wannan aiki amma mu musulmai yanzu gashi ka kama hanya za ka je abuja za ka yi ta ganin wanda ba musulmai ba ga sassa tafiye ba a zuwa a yi masu da'awa su shigo musulunci kullum in an fura sifika wancan mushriki wannan kafiri wannan ba cikin addini ka kama hanya za ka je kano za ka samu maguzawa suna yaren hausa irin namu ba a je an musu da'awa su shigo musulunci ba amma na musulunci ake fitarwa ta ya za a yi Allah ya kalle mu da rahama wa atainahu min kulli shay'in sababa ta yaya za a yi yaro matashi ya taso ya iya zagin malamin da ya shekara ɗari da rasuwa ka yi tsammanin Allah ya kyale mu a haka ta yaya za a yi yaro sabon ɗalibi wanda ya gama digiri bana ko ya yi difloma ya yi gama ya ɗan ji larabcinsa na bari wa biba ya taso yana a gesin ɗin malamin da ya shekara hamsin yana zama addinin musulunci kai tsammanin Allah ya kyale mu mu kalli ayan nan inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa da wani aiki wallahi da tafadin zuciya ne da kallon kowa musulmai ne sahabbai suna gurin yaƙi sai suka aiko sai na umar cewa mayaƙa sun ci mu yawa a ƙara mana sojoji sai rubuta musu wasiƙa yace amma babu ku sani Allah subhanahu wata'ala ba da yawan mutane da yawan makamiki ba da nasara ba Allah yana ba da nasara ne gwargwadon nagartar zukatanku da safa'inku kun manta a yakin badar 313 muka fuskanci mutum dubu yace akai musu wannan takardar ana kaiwa kuma da kasa sai wallahi kan nasara abirul mu'minina suka yi nufi suna yunkura suka yi nasara da wani abu da jin kai na wani ni naka ko da jin nawa naka ne naka na wani da wannan ake yin nasara a cikin sahabban manzon Allah ina sai annabi an ce akwai mutum sai na abubakar ce akwai mutum daya sautin sa shi kadai yafi sautin mutum dubu shine sa'au akwai sautin mutum daya sai na Zubairu yafi sautin mutum dubu sannan a hadisi an annabi ya tura mayaka mutum dubu al-ala'ul khadrami shine jagoran su suka samu teku ya mamaye ba hanyar da su hallaka amma wallahi da zikiri daya zikirin Allah kalma ɗaya ya faɗa yace bismillah mu hau saman da wafe yace ya ya alimu ya alimu ya aliyu ya azimu da wannan kalmar ya tsallakar da mutum dubu ce ku suka hau da wakai suka hau ruwa ba su nitse ba da wani aiki ne da safa'i ne amma bakinka da cin naman musulmai da zagin malamai da aibace musulmai fitar da su musulunci ina safa'i yake sibabul musulmi fusuqun wa qitaluhu kufrun kuma tabbas duk wanda ya saba kansa zagin musulmai da malamai wallahi sai ya mutu baki baki ibnu asakir ya fada ibnu da ikin idi ya fada ibnu al-qayyim al-jawziyya ya fada saraka in muna son mu samu nasara mu dawo mu kalli ayyana inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu mun bashi min kulli shay'in duk wani abu da yake bukata sababa na hanyar isan mu abin da yake so Allah ya ce nayi masa an ba shi jin yarukan duniya an ba shi dukiya an ba shi dawakai an ba shi dakarai an ba shi makullai ko mafatihul bilad an ba shi an ba shi isa har mahuda rana an ba shi isa har mafaɗa rana akwai garin da ya isa ofofin da suke na ganuwa garin dubu goma sha biyu saboda girman garin amma haka sai da ya kutsa garin saboda mai inna makanna lahu fil ardi da zuciya ɗaya mutanen zuciya daya Allah yake ba da nasara Allah ya gyara mana halayen na'am tattaba فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما
فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما Allah ya kita fattaba'a sababa wannan hanyoyin da Allah ya masa ilhawan ya hore mai shin fada mai su fattaba'a sai ya ci gaba da bin wannan hanyoyin ko hatta iza balaga har sai da ya isa ma magribar shamsi inda rana take fadawa kaga da yunkura yammacin duniya ya nufa baya wuce wani gari sai ya kai la ilaha illallah muhammadur rasulullah in yayi kiryarin din gari sai ya kara gaba sai ya ji an ce la ilaha illallah muhammadur in ba su bai yaƙe su ya karya su sannan ya kara da dawakan su zai zama kayan yaƙi gaba da su haka yake sai da ya kai magribar shamsi inda rana take huduwa take fadawa magribar shamsi wajada sai samu ranar ta gurubu tana fadawa fi ainin hami'atin a wani idan ruwa mai tabo shine al-muhit al-bahr al-muhit ya zai baharul muhit wurin idan ruwan daidai ne taba taba kamar ya dan gurbace haka ya samu ranan tana hudawa waje da inda ha qauma sai samu waɗansu mutane kafirai ne dallansu a wannan yankin to Allah zai masa bayanin me ake so a yi wannan gudu in kwana musulmi don Allah musamman matasa mu bi siyakin ayan nan fatta ba a sababan ma'ana ya tsaya hanyar da Allah ya aje shi wani hanya ne Allah ya aje mu wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama bayan Allah ƴan uwan juna to yake bin wannan hanya hatta har sai da ya kai wa magribar shamsi malamai suka ce magribar shamsi inda rana take fadawa a gani na ido domin idan kana zaune a sahara irin yankin libya ko nijar za ka ga rana tana fadawa a cikin rairayi ne idan kana kurmi irin yankin kudanci za ga rana tana fadawa a jikin itatuwa ne idan kana yankin da yake da duwatsu za ga rana tana fadawa jikin duwatsu ne sau da haka sai da yake yankin ya je inda ba rubutu yake sai ya zama duk bayansa teku ne sai ya samu tana fadawa fi ainihin hani ake a wani ruwa take fadawa ita rana a wani ido mai tafi wata wajen inda ha ƙauma na kunna ya zama.
Wula ya zal ƙornaini imma an tu'azziba wa imma an tattakhidha fihim husna.
Kulna ya zar ƙarnaini imma an tu'azziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Kulna sai muka faɗa masa in ji Allah kulna irin yanda Allah yake yi wa magana da annabawansa. ko haka yi wa zarkar naini ƙulna muka ce da shi saboda ne wato kullin lahi kama yuridu da kulla ka fauka masu ridu ƙulna sai muka ce masa ya zarkar naini da harafin da daifa ya ko ya dawudu harafin da ake kiran annabawa ya dawudu ya ibrahim ya aiwar rasulu ya aiwar nabi to ya zarkar naini kamar ya kai babban bawa namu zarkar naini waɗannan mutanen da ka samu imma an tu'azziba ko dai ka azabtar da su ta hanyar kisa wa imma ko kuma an tattakhidha fihim husna ka nemi hanya mafi sauki na kyautatawa a gare su ma'ana bayan ya kira su zuwa ga addinin Allah zuwa ga la ilaha illallah sun bujire masa to ɗayan biyu ne ya yaƙe su yaƙin ta hanya biyu ko dai ya ɗauki makami ya kashe su shine imma an tu'azziba ko kuma yi musu husna shine kamar ayan tana ishara فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسقلت منهم فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها to shine ko dai an ta tagarage musuna shine ka ce su kawo fanta su tsinci kansu ko kuma kai musu manu ka ce na yafe muku ko kuma ka daure su burtunan yaki duk wanda kai inji Allah daidai ka duba umarnin da ake ba annabi fa shi aka ba wannan bawan Allah imma an tu'azziba idan ka zubar da jinin sa Allah sai kai daidai taurina wa imma ko kuma an tattakhiza fihim husna kyakkyawan hanya mai sauki aka tun wancan shine su kawo fida su fanshi kansu ko kuma ka sake su ka yafe musu ko kuma ka mai da su ribatattu ala ma man zalama
qala amma man zalama fa sawfa nu'azzibuhu thumma yurad إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا
قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا to anan zamu gane kowa ne al-insanu makhbu'un ta hada lisani dan adam kana sanin kowa ne ne shi karkashin maganarsa kaga Allah ba shi choice ko ko dai ya kashe su tunda ya kira su sun ki musulunta ko ka kashe suna baka zabi ko kuma ka daure su kace su kawo fansa sai ce ya ubangiji amma man zalama duk wanda ya shirka kan ya taraita maka abun bauta ya bauta wani kai zalunci fa sofa nu azibu a za mu kashe shi ne ya Allah saboda inna Allah la yaghfiru an yushraka an yushraka bi sannan wala yarda li ibadihi kufra saraka amma man zalama duk wanda ya zalunci kansa ya shirka ya kafircewa Allah fasawfa nu'azzibu zamu kashe shi summa yuraddu ila rabbih sannan a maida shi zuwa ga ubangijinsa mara idan ya mutu fa yu'azzibu Allah ya ƙara masa wata azaban ta lahira azaban nukura mummunan azaba matsananciya wa amma mana mana ko sai dai mu kana anan saboda lokaci to Allah ya kai mu gobe zamu je da yanda wannan bawan Allah zaka ji yanayin yanda duk wanda kaji Allah subhanahu wataala ya zabe shi ba da banza bane wallahi Allah ya gyara mana halayen mu Allah ka hada kan al'ummar musulmi Allah ka hada kan musulman duniya Allah ka wada sabani tsakanin musulmi na'am na'am to ai daga cikin fa'idan ta dai manzon Allah ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi hadisin bukhari manzon Allah ya ce duk mutumin da ya qiyamu ramadan yayin wannan sallolin da ake yi tashi yana sallolin cikin dare har watan ya kare yana yi to manzon Allah ya ce duk laifukan da yayi Allah ya gafarta masa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi daga cikin fa'idodin da ke sannan daga cikin sallolin dare manzo Allah na cewa alaikum bi qiyamil layl fa innahu da'abu salihina min qablikum ina horanku ku rika daukan sallolin dare kuna yi manzo Allah ya ce sallolin dare shine halin sa da hambayi nagartattu wa'anda suka rayu kafin zuwan ku innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الله ya ce ba ta bacci cikin dare sai kankanin lokaci ne suke yi kenan suna salloli ko suna munajati inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfihi wa thuluthihi wa dha'ifatun min alladhina ma'ak sannan daga cikin amfaninta tana ta haske na zuciya sannan tana sa farin ciki da rana duk mutumin da ya kallolin dare to in Allah ya da idan yawa ya gari zai wuni cikin nishaɗi da walwala ko da bai da komai saboda albarkan wannan mai qiyamul layl sannan kuma tana daga cikin abin da yake ba mutum aljanna ko ta tajafa junubun anil mabadi yad'una rabbahum khawfan wa qama mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun Allah ya ce masu taji sana kansu bacci suna talloli na dare a ko suna nisan da katifa da shimfiɗa da fanka su ƙaurace musu su yi ta salloli cikin dare ko Allah ce to ba su san tanadin da Allah ya yi musu a lahira ya musu tanadin abin da sai sun ji za su gani saboda haka ba a son a mai da ɗaki kabari banza Allah ya hana a rika ware salloli na dare ana yi a cikin ɗaki don duk inda kake sallah zai maka shaida ko ba babakan alaihim musama wal ardu ma kanu tsingari wannan da yake zama dalilai akan yin sallolin dare Allah ba mu yi fa ma'aikata na'am na'am na'am makaruhi ne ya aikata kenan ba bane wanda ke fara sallah tasbihin da yake yi idan ya cika daidai zai dago ne ba zai jira wani mai shiga ba in li dakhilin ko mai aqrabu ya fadi haka ga nan askari ma wa in li dakhilin ko saraka in ya gama tasbihin sa zai dago shi wanda ya zo din ninyansa da ya taso ya zo ai manzo Allah ma ya faɗa mana ko idan za ku zo masallaci kar ku zo cikin gaggawa ku zo wa antum tamshuna wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu to ai takun da yake ma ai lada ne insha Allah ko bai samu sallan ba ya samu ladan jami'i saboda niyyarsa ya tawo wanda yi na'am na'am na'am na'am ta ce ya rasa raka'a biyu a magriba na'am na'am a'a ɗaya ne na'am ya rasa biyu ɗaya ya samu na'am to idan mun ɗauki hadisin da na kawo yanzu an yi mai ake cewa jifa da mai ta faɗa ne a وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا akwai wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum faqabu to idan muka dauki imalun nasaini to zai zamo itimami ne fil fi'li qadiyan ne fil qawli domin raka'an da ya samu ta ƙarshe ta liman ya zauna ta iya shi nan ba gurin tafiyarsa bane raka'an farko ce a wurinsa ko ba haka ba amma saboda mi a innama jidal imamu li yutamma bihi ne sai ya zauna a nan gurin saboda idan liman ya sallame to sai ce yanzu wannan raka'a ta ta ɗaya kenan yanzu zan ƙaro raka'a na gaba sai ya ƙaro mai fatiha da sura sai ya haɗa su sai ya zauna ya yi tahiya to anan yayi itmami a fi'ili a aiki idan ya kaso kuma sai ya ƙara kawo mai fatiha da sura qaba'an domin liman ya karanta raka'o'i biyu ne ya karanta musu fatiha da sura raka'a daya ya karanta mata fatiha zalla mun gane shi kuma ya samu wacce liman ya karanta fatiha ne zalla saka zai yi ƙaba'in abin da liman ya yi bai yi ba to liman mai ya yi kenan masu fatiha da sura an gane masu fatiha da sura ne liman ya yi shi baya da ya sau mai fatiha ne saka zai kawo mai fatiha da sura yanzu ya tahiya haka ya kawo ya yi ƙaba'in fatiha da sura na raka'a ɗaya wanda bai samu da liman ba sauransa mai kenan raka'a ɗaya wacce liman ya karanta fatiha da sura bai same ta ba nan ma ya kawo fatiha da sura yayi ne ka baki to wannan shine idan an yi haka an yi imalu musayyib wannan suka ce ma fata kun fa atimmu to shikenan iya kawo mai fatiha da sura sai ce na yi raka nawa biyu so an ce raka nawa daya sai ce mai fatiha zai kawo zalla rike raka ta ta karshe to amma gaskiya ko da zai astaghfirullah wato a dauki wancan din ya bi mi dacewa saboda imalun nan sai saboda shi ne ƙazal ƙaula wa banal fi'ila a fi'ili ya yi bina'i a kan inda liman ya tsaya amma a karatu ya yi ƙaba'in ya ƙabi ma ƙara abul imam sirran ne au jaharan fatiha ma a tura ne ya ƙabi amma a cikin aiki ya siru diddahu zai zama akisin liman zai bina'i Allahu a'ala na'am wace alfarma nake da shi da za a nema akarin kuma Allah ha na'am na'am mafi girman afkar din da za su dauka afkar suna da yawa wanda suka zo a sunna amma zan ba da wanda bukhari da muslim suka dauka riwayar sa daga riwayar abu hurairah ko manzo Allah yake ta ban qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahu wa ala kulli shay'in qadir mi'ata marratin kana lahu adla ashri riqabi wa rufi'at lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin wa kana rizal wa kana lahu rizal min ash-shaytani yamahu zalika hatta yumsi هو لم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر منه ومن قال سبحان الله وبحمده مئة مرة قد خطاياه وإن كان مثل زبد البحر أو كما قال رسول الله لنا حديث من زال تدو وند لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير سو دري لا دنس أبدا الله kamar yana da ladan daidai da yanta bayi goma shi kuma in ka yanta bawa daya zai zama fansanka daga shiga wuta لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أحاديث البخاري ده مسلم تاري كان ده لا دين كان تباي غوما sannan za a shigar maka da abayil ɗinka lada ingantacciya ɗaiɗai har guda ɗari za a shafe maka zunubanka manya-manya har guda ɗari sannan ta zamo aminci security a wurinka tun daga safin har yamma duk wani shaidan kafa karfinsa in ji sai dina rasulullah wa kana lahu hirzan min ash-shaytani yawmahu zalika tun daga safan har rana ta fadi in dai shaytani ne ko na mutum ko na aljan kafa karfinsa hirzan min ash-shaytani sannan kuma duk wannan gunin babu wani mutum da zai yi aiki fiye da nashi wanda ya kai ka a gurin Allah sai dai wanda ya kara fiye da gari sai wanda yake subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sau 100 manzo Allah ya ce duk laifukanka haka za a zazzage su ko da sun kai yawan kumfanci subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kaga aiki ne mai sauki ina ga in mutum ya rike wannan ya ishe shi a rayuwa ko ya dauka yayi 100 da safe ko yayi 100 da yamma tunda an ta yi musu 100 da safe 100 ba wahala la ilaha illallah sannan subhanallahi da subhanallahi alazim din shi ma 100 ga ladan sa ne duk zinuban mutum za a karkade su inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ka murke tasbihi da zikirin Allah ibnu taymiya Allah ya masa rahama yana cewa idan mutum ya dauki ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghis sau 70 tsakanin rak'atayn al-fajr da sallar asbahi ya bada adadi ya bada lokaci ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta rahmatuka asajin sau saba'in in kana yin su tsakanin bayan rakatin alfajr da sallar asbahi yace mutum zai cika da imani to haka in ka zaka iya daukar me zaka iya karawa da wannan kenan mafi duk malamai nagartattu magabata suna ba jama'an su zikirorin da za su rike da su cika da imani la khila ba sabani akan wannan ba sabani to sannan zai iya daukar addu'o'i da yawa kaman addu'o'in manzon Allah Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah tawaffana muslimin wa alayna bis salihin wannan addu'a ne lalle ya rika yin sa ko Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bi baina wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ما تهون به إلى متائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أهيتنا جعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا wannan addu'ar wallahi zan so duk musulmi da musulmatar kai idan dai kana yin su to zaka bar duniya da gabobinka lafiyar Allah ta gaɓoɓinka duka da idonka da hannuwanka da ƙafafuwanka da ƙarfinka za ka bar duniya wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana wa ja'alhu warithan minna sannan idan kana yin wannan addu'an Allah zai amintar da kai duniya ba ta halakar da kai wala taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا شك سيد رمضان البوبي yana cewa babu wani addu'an da ya rike kamar wannan yace ya duba ya ga duk wani alkhairin duniya da lahira manzo Allah ya mutsuke shi a cikin wannan addu'a saboda haka mu rike wannan addu'o'i suna da yawa wannan suna ba su da iyaka ga sunan hadisi da yawa ne amma in ya rike wannan sun ishe shi ko Allah ya amfane mu da abin da mu karanta na'am Allahu akbar Allah ya tada mishi rahama Allah ya gafarta masa Allah ya nawara gabarinsa Allah ya albarkaci zuriyarsa shi kuma wannan bawa Allah mai neman jari go dan kasuwa Allah ya kasuwancinsa albarka da duk yan kasuwa ma da suke nan wurin gaba ke da Allah ya kasuwancinsa albarka Allah ya neman su albarka kuma Allah ya buɗa masa alhamdulillah abin da muka karanta daidai Allah ba mu ladan wannan muka yi kuskure wajen fassara na na